babu wanda ya kabbara a sassan ka'aba wanda ya shiga ka'aba ya kabbara a sassanta daban-daban
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ablamin abbasin allah ya kara yadda a gare su kala ya ce
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم manzo allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo makka
أبى أن يدخل البيت bai yadda ya shiga cikin ka'aba ba وفيه الآلهة tunda dai a sannan akwai gumaka a cikin ka'aba tunda a wakacin nan akwai gumaka a cikin ka'aba فأمر بها manzo Allah ya umarni da wannan gumakan فأخرجت aka fito da su
فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل masu fito da gumakan nan a cikin abin da suka fito da shi bayan gumakan suka fito kuma da surar annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il ala nabiyina wa alaihi massalatu wassalam
في أيديهما الأزلام alhali akwai kyamare a hannunsu نعم فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قاتل الله قاتلهم kai الله mutanen nan Allah wadansu masu yin suran nan ta annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail su sanya kyamare a hannunsu Allah wadansu.
Mm. amma wallahi Na'am, na rantse da Allah kad alimu hakika sun tabbatar sun sani annahuma lam yastaqima lam yastaqsima cewa annabi Ibrahim da ɗansa annabi Ismail ba su yi amfani da kyamare ba wajen nemo sa'a mm. qaddu da ɗai fada khalal baita bayan an fito da wannan gumakan da wannan sura ta annabi ibrahim da ɗansa annabi ismail sannan manzon allah ya shiga ka'aba fakabbara fi nawahihi ya kabbara a sassan ka'aba wa lam yusalli fihi amma bai salla ba a cikin wannan a wannan shigar da ya
babu kaifa kana bada'ur ramali wato shi abdullahi ibn abbasin a tasar wayar manzo allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya shiga ka'aba bai salla ba na'am amma shi ba da shi aka shiga ba akwai bilalu wanda da shi aka shiga shi ya ce ai da manzala sallallahu alaihi wasallama an yi sallah da ya shiga cikin ka'aba ya yi sallah shi yasa sai aka to tunda da shi aka shiga sai ya zama aka rinjayar da ruwayarsa akan ruwayar ablan abbasin ko ruwayar usamatu akwai ruwayar usamatu ma wanda shi ma ya ce ba a manzala da ya shiga ka'aba bai sallah ba to
babu kaifa kana bada'ur ramali bam yaya fara yin sauri a wajen ɗawafi na guda uku na farko ya kasance wani dalili ne yasa aka ce a ɗawafin ƙudumi ɗawafin da mutum zai fara yi farkon zuwan samaka guda uku na farko ya yi su da sauri
حدثنا سليمان بن عرب حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi ibn abbas Allah ya kare da a gare su yace قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sabansa sun zo a wato umra ta ramuwa shekara ta bakwai daga hijira
فقال المشركون kafin manzo Allah ya karaso sai kafirai suka ringa zantuttuka tsakanin su suna cewa إنه يقدم عليكم su- manzo Allah zai zo gare ku وقد وهنهم كما يسربا da shi da sahabbansa alhali jantan madina yawan zazzabi da suke a madina ya raunana su za su zo muku ba masu ƙarfi ba
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة manzo Allah yau mace sabai cewa to in mun je dan mu nuna wa mutanen Makka cewa muna nan da karfin mu da wafi uku na farko da zamu yi mu yi da sauri da sauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su su yi sauri a suru uku na farko dan kafirai su ga cewa suna nan da karfin su ashe kenan duk sanda kafirai suka nemi su yi wani jafa'i a haƙƙin musulmi نعم wanda zai nuna kamar musulmin sun tawaya ko abin da ya kama da haka to a sannan a nuna musu cewa ana nan da ƙarfi abu ne mai kyau kenan a wannan halin a yi abinda za a nuna musu cewa ai ana nan da karfin abu ne mai kyau a a halin nan
wa an yanshu ma bainar rukunaini amma in sun zo tsakanin rukunul yamani da hajarul Ibr- eh, har- hajarul aswad to su tafiya ta al'ada ba sai sun yi saurin ba na'am walam yamnahu an ya'murahum an yarmulul ashwa'a kullaha ba abin da ya hana manzo sallallahu alaihi wasallam a ce ya umarci sahabbai cewa baki ɗin suru bakwai ɗin ma su yi da sauri da sauri illa al-ibqa alaihim sai ko don ƙoƙarin ya ga ya rage musu ƙarfinsu in aka ce sai sun yi bakwan da sauri sanda za su gama ɗawafin tayu ya zama sun gaji to shi yasa aka ce su yi ukun kawai da sauri ragowar hudun su yi tafiya ta al'ada na'am babu istislam al-hajar al-aswadi babu sumbantar hajarul aswad hina ya kadamu makata yayin da mutum ya zo makka farkon zuwansa ya doshi ka'aba abinda ake bukata ya fara sumbantar hajarul aswad awwala ma ya dufu farkon ɗawafin da zai wayar mulu salasan cewa kuma ya sauri ya dawafi da sauri a dawafi uku na farko حدثنا أسبق بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال a shi salim ya karba hadisin daga mahaifinsa shine abdullahi bin umar ibn al-hattab Allah ya kare yadda a gare su yace رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم naga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama حين يقدم مكة inda ya zo makka إذا استسلم الركن الأسود idan ya sumbanci hajarul aswad أول ما يطوف farkon sanda yake fara dawafi يخب ثلاثة أدواف من sai السبع sauri a suru uku na farko a cikin guda bakwan da zai مم. باب الرمل في الحج والعمرة babin cewa ai sauri a dawafi a haj- dawafin hajji ko na umra
حدثني محمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال Ah, abdullahi bin umar Allah ya kare da a gare su yace سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sauri da sauri a suru uku na farko na dawafi ومشى أربعة yayi tafiya ta al'ada a ragowar suru hudun في الحج والعمرة Ah, da dawafin hajji da dawafin umra dai haka yake مم. تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم to mutaba cikakkiya ce Na'am.
haddasana sa'id ibn abi maryama قال أخبرنا محمد بن جعفر جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Ah, wato sayyidina umar ya ce للركن ya ce da hajarul aswad أما والله إني نعم.
لأعلم أنك هجر la wallahi ni na tabbatar kai dinnan dutse ne لا تضر ولا da تنفع baka cutarwa baka amfanarwa ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم in استلمك ban da cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbance ka ما استلمتك da ban sumbance ka ba فاستلمه sannan sai da na umar ya sumbanci hajarul aswad ثم قال sai kuma ya ce فما لنا والرملا me zai sa a ce yanzu don za mu yi dawafi sai mun yi sauri a suru uku na farko
إنما كنا رأينا به المشركين da
Na'am.
ra'ayina bihil mushrikina Na'am.
dahir dai mun mun yi wannan surun uku da sauri ne sannan muka zo umratul qara'i dan mu nuna wa kafirai cewa muna nan da karfin mu a yau ko to wani kafiri ne yanzu a makka ba kafiri a makka وقد أهلكهم الله alhali a yau Allah ya gama halakar da kafiran nan yau makka ta koma gari na musulunci ثم قال sannan kuma daga ba sai yace شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم ai ba matsayina bane in ce zan tsaya binciken dalili matuƙar dai gashi na ga gayan da annabi ya yi. in an ga gayan da annabi ya yi kuma ai shikenan dalili ya ƙare me na ka ne nemo wani dalili daban tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi an abu ne surun nan uku ayi da sauri abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yi فلا نحب أن نتركه ba za mu bar shi ba ba za mu so a ce mun bar shi ba
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال wato wani lokacin sai ta yiwu hikima a cikin abu ba a kai ga ganowa ba Na'am.
amma dai duk wani tsari na shari'a akwai hikima a ciki yadda mai maraƙi so da yake faɗa ne wa rubba ma yu'uzu na ɗila'u lakin na hulai sa bihimtina'u wa rubba ma yu'uzu na ɗila'u lakin na hulai sa bihimtina'u Ah, wasu malaman suka ce kawai ana abin da yasa aka ce a yi suru ukun da sauri Na'am.
duk da cewa an a yanzu a maka ba wani kafin balle har ya ga musulmi in suna tafiya a hankali ya ce ko janta ta ya cinye karfinsu aka ce abin da yasa aka ce a yi haka din har yanzu saboda tuna baya a tuna baya da makkan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sahabbai a hannun kafirai bakkan nan take wanda har suka ji irin wannan maganar har ya sa sai sauri to yanzu in aka yi, kuma sai a tuna ni'imar da Allah ya yanzu gashi makanta da wata musulunci Allahu akbar.
yayin da yin hakan sai zama an tuna ni'imar Allah ba lalle wasu malaman haka suka hanga ba lalle ya zama haka ba amma dai an tabbatar mun tabbatar akwai hikima ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo hajjin ban kwana wanda a sannan makka ta koma gari na musulunci amma dai haka ya dawafin ukun da sauri to نعم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ablan umar ya ce ما تركت استلام هذين الركنين Bayan في da za a yi- شدة ولا رخاء bayan da za a yi in bar sumbantar rukunan nan guda biyu wanda suke daga kudu da Mm.
ka'aba wato da kudu ta yamma da kudu ta arewa نعم ko a halin tsanani ko a halin yalwa Mm.
wato ko da da cikowa zan kokari ya zama na sumbance su Mm.
me yasa منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلمهما manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta su tunda dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ganshi ya sumbance su da rukunul yamani da hajarul aswad wanda su ne daga barin kudu da ka'aba مم. فقلت لنافع nace da nafi'u أكان ابن عمر يمشي بين الركنين a ablan umara daga rukunul yamani zuwa hajarul aswad tafiya yake ta al'ada ba sauri sauri yake ba ba da sauri da sauri yake ba قال na nafi'u yace إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستسلامه ai abin da yasa in ya zo wajen yake tafiya a hankali yake barin saurin da da ya taho da shi saboda haka din ya zamo ya fi sauki gare shi don sumbantar waɗannan a rukunan guda biyu da rukunul yamani da kuma hajarul aswad نعم باب استلام الركن بالمحجن babin cewa a sumbanci hajarul aswad da sanda ma'ana a ɗora sanda a ɗauko a ɗora a baki
حدثنا احمد بن صالح ويا بن سليمان قال حدثنا بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi bin abbasin allah ya ƙara da a gare su ya ce طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dawafi a hajjinsa na ban kwana على بئير akan raƙumi يستلم الركن بمحجن yana sumbantar hajarul aswad da wani sanda da ke hannunsa
تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن أمه Mm.
باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين babu wanda bai sumbanci wani rukuni na ka'aba ba in banda wanda suke bangaren dama wato wanda suke bangaren kudu
وقال محمد بن بكر Mm.
أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عن أبي الشعثاء أنه قال abu shasa ya ce ومن يتقى ومن يتقى شيئا من البيت wa man yattaqi shay'an Na.
min albayt waye zai ce shi zai kiyayi sumbantar wani abu daga ka'aba ai ba wani abu na ka'aba da za a ce wannan abin a bari ne نعم in ji shi abu sha'afa'i Mm.
wanda shi abu sha'afa'i sunansa jabir ibn zaid نعم to وكان معاوية يستسلم الأركان mu'awiya sayyidina mu'awiya Allah ya ƙara yarda gare shi a hadisi wanda shi a nan buhari ya kawo shi mu'allaki amma imam ahmad da tirmidhi da hakim sun kawo shi da isnadi cikakke a mu'awiya ya kasance yana sumbanta dukkan rukunan ka'aba guda hudu Mm.
wato hanna bangaren arewa Mm.
duk sai ya sumbanta shi Mm.
yanda yake yi
قال ابن عباس رضي Sai الله Abdullahi Abbasin عنهما ya ce da Muawiya Allah ya ƙara yadda a gare su إنه لا يستسلم هذان الركنان ai baka sani ba kaga wannan rukunan guda biyu na bangaren arewa da na arewa maso gabas da na arewa maso yamma ba a sumbantar su فقال Muawiya ya ce ليس شيء من البيت مهجورا aini a fahimta ta ba wani abu na Ka'aba da za a ce a kyale ko ina ma a Ka'aba ka iya sumbanta
وكان ابن الزبير يستسلمهن كلهن Wannan Zubairu shi ma dai ya kasance yana sumbantar wa'annan wato rukunan Ka'aban guda hudu gaba daya مم.
musamman shi da yake an samu dalilin ma a sumbanta مم.
ƙari akan duk wanda suka gabata saboda shi ya sake gina Ka'aba الله أكبر ya cika ta ya tsara ginin akan tsarin ginin Annabi Ibrahim مم.
da yawa ana faɗa inda ya gabata gare mu a baya cewa ai abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya sumbantar rukunai guda biyu na daga arewa saboda a wajen Qurayshawa sun rage ginin Ka'aba yanda yake a asali مم.
shi yasa nan din ba nan ne bangon ba nan ne kusurwa Ka'aba ta, ta asali ba نعم to shi Abraham ne Zubairu da ya sake ginin Ka'aba sai yayi bisa asalin مم. حدثنا أبو الوليد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال Mhm.
لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستسلم من البيت illa rukunai Illa da rukunai ne mani ne yamani kada ne.
kuma da Allah ya kare da a gare su yace ni ban ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta daga Ka'aba sai ko rukunai guda biyu da suke bangaren kudu
باب تقبيل الحجر babu sumbantar Hajarul Aswad
حدثنا عمرو بن سنان حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء قال أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر yace ra'aytu Umar ibn al-Hattabi na ga Umar ibn al-Hattabi qabbala al-Hajara ya sumbanta Hajarul Aswad وقال yace لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك in banda cewa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance ka ما قبلتك da ban sumbance ka ba ganin manzo Allah ya sumbance ka wannan ne ya kawo ni ma na sumbance ka مم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل بن عمر رضي الله عنهما عن استسلام عن استسلام حجري a an wato wani mutum ya tambayi Abdulrahman Umar Allah ya kare da a gare shi daga sumbantar Hajarul Aswad فقال sai ya ce رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه na ga manzo Allah yana sumbantar sa yana rungume shi yana ويقبله sumbantar sa ma da baki yana sa hannu akai kuma yakan sa baki ma akai مم. قال yace قلت sai nace da shi أرأيت إن زهمت a yanzu to ya zan yi idan aka matsatse ni a wajen ya zamo a ce na sumbanta ya fi ƙarfi na مم.
Ana aita yanzu- أرأيت إن قلبت ya yanzu ka faɗa min ya kake ganin zan yi idan aka fi ƙarfi na ya zamo ba ni da ikon a ce na sumbanci hajarul aswad din
قال sai Abdullahi umar ya ce اجعل أرأيت باليمن kai mutumin yaman wannan ya zan yi ya zan yi ka kyale ta a can ƙasar ku yamma muna in ka zo abin da yake akwai abin da aka ce annabi ya yi kawai ka tsaya ka yi cewa ya zan yi kaza to ya zan yi kaza ka kyale wannan ku ne kuke irin wannan maganganun na rigima ko na neman jawo rigima kawai ka tsaya ka yi biyayya Na'am.
shine abin nema daga gare ka رأيت رسول الله صلى الله عليه Ya وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam يسلمه yana ɗora hannu a kai Wai yana yuqabbiluhu.
sumbantarsa
باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه Mm, wato wato shi abdulhamid umara Na'am.
yana ganin cewa wai akwai matsatsi a wajen ai ba wani illa bace da za a ce mutum ya bari نعم dan akwai ruwaya ma da aka ruwaito sayyid bin mansur ya ruwaito hadisi ta hanyar kasim bin muhammad yace na ga abdulhamid umara ana matse shi a wajen sumbanta hajarul aswad har jini ya fito daga gare shi amma haka yake cewa shi sai ya sumbanta hajarul لا aswad إله إلا الله to Eh, amma wasu alamun sun ce a'a ba daidai ba ne inda matsatsin nan mutum ya ce sai ya sumbanci hajjarun aswad نعم Eh, imami shafi'i ya faɗa a kitabul ummi cewa inda matsatsi a haƙura da sumbantar hajjarul aswad ya ce sai dai yin a farko ne ko na ƙarshe na farko to koda da matsatsi kenan cewa a tsaya a sumbanta ɗin ne a dure matsatsin na'am hakanan na ƙarshe illa iyaka malamai da yawa na masaba suka ce da alama matsatsin da yake nufi matsatsin da zai bayu matsatsin da ba zai bayu zuwa a ce mutum ya cuci kansa ba na'am amma idan zai bayu zuwa a ce an ji rauni Mm.
ko abin da ya haura haka to ai ba a ce sai an sumbanta din ba Mm.
sai a haƙura da su da sumbanta to da akwai hadisi da aka ruwaito cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da sayyidina umar Mm.
kai abin hafsi na san kai mutum ne mai karfin tsiya Mm.
na san kai mutum ne mai karfi shi yasa kar a zo wajen sumbantar hajarul aswad ka ce zaka gwada karfi in ka ga da matsatsi to Allah ka janye kai tafiyar ka dan in ka ce zaka gwada karfi wanda bai kai karfin ka ba sai ka kware shi eh an kaga akwai dama ba mutane ka sumbanta in kaga akwai matsatsi to kai kabbara ka ci gaba da tafiya wanda wannan hadisin imami shafi'i imam ahmad duk sun ruwaito duk da cewa dai mursali ne amma a iya cewa in ba irsalin ba ai ba ma shi da wani laifi Eh, in ba irsalin ba ma ba shi da wani laifi to kuma kun shi kansa imami shafi'i da alama yana ganin hujja a cikin hadisi shi da ya shura da cewa wato baya kafa hujja da hadisi mursali ko na'am وتركه الأقوى وقول الأكثر كشافعي وأهل علم الأثر ت- Mm. babu man ashara ila rukuni idza ta alaihi babu wanda yake nuni ga hajarul aswad lokacin da ya je wajen hajarul aswad din حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال abdullahi abbasin ya ce طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على manzala بعير sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi da ka'aba akan raƙumi wato an ce abin da ya sa manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafin nan a hajjatul wada'i akan raƙumi don mutane su ringa hango shi don cewa duk mai son ya tambaya ma ya tambaya Sallallahu kuma alaihi don a ga wasallam.
duk abin da zai yi ya zamo an yi koyi da shi shi yasa yayi ne da niyya don ya nuna wa mutane
كلما أتى على الركن أشار إليه duk sanda ya zo wajen hajarul aswad sai ya nuni zuwa hajarul aswad din da wani sanda da ke hannunsa sai ya ɗauko sandan kuma ya sumbanta ya dora a baki Mm. باب التكبير عند الركن babin a ce Allahu akbar in an zo wajen hajarul aswad حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الخزاع Mm.
عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما Ana قال Abdullahi Abbasin ya ce طاف النبي صلى Annabi الله عليه وسلم ya بالبيت dawafi على da بعير Ka'aba yana kan raƙumi كلما أتى على Duk sanda ya zo الركن wajen rukunul yamani ya zo Na'am.
hajarul aswad duk sanda ya zo wajen hajarul aswad أشار إليه بشيء ne zuwa ga hajarul aswad Kana da wani indahu.
abu da yake tare da shi wato sanda yake وكبر Allahu Akbar تابعه إبراهيم بن دهمان عن خالد الحزائي باب من طاف بالبيت إذا wato wajen قدم imamin shafi نعم da malaman masabarsa نعم da imam ahmad نعم suka ce wanda zai fara dawafi wakacin da za a fara dawafi ana so a ce bismillahi wallahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam haka nan sanda aka zo sumbantar hajarul aswad ko aka zo daidai hajarul aswad shi ma dai a karanta haka bismillah wallahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi adik wa tiba'an sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alaihi wasallam to
باب من طاف dafa بالبيت ibrahim ahman an halid al-hazza Mm.
to babu man dafa bil baiti babu wanda ya dawafi da ka'aba إذا قدم مكة farkon zuwan sa makka قبل Ina أن zuwa يرجع Makka, إلى بيته kafin a ce ya je gida ka a, abinda aka fi so kafin mutum ya kokarin samun masauki Na'am.
Ya zuwa maka ya fara zuwa ya dawafin udumi نعم shine abin shar'antawa illa iyaka kama a yanzu wani lokacin wani hali ne yakan sabauta نعم tunda duniya ta lalace da can a maka za ku je a bakin hanya ku sauke kayanku ku ƙarasa harami ku yi dawafi wani lokacin ma da can can motar har kusa da haramin har gindin haramin take kai ku. ga babul malik abdulaziz ga inda motocin suke tsayawa ma sai ku sauke kayan ku kuma har ku je ku yi duk abin da za ku yi ku dawo ba wanda zai ta amma yanzu da duniya ta lalace sai zama kuna sokewa ma wani haka kawai mai son cuta sai zo ya ringa bunku kamar tare kuke in wani ma hange shi ya dauka ko tare kuke kuna shiga kuma shi ya dawo Allah ya nemi ya ɗau wani abin a ciki eh, ya ɗauki wani abin a ciki to in an dubi wannan sai a ce kenan a shi dan an fara neman wajen da za a sauka an killace kaya ba laifi ba ne saboda tuhudasu linnasi a ƙaryatun bi kadari ma a hada su minal fujuri na'am ƙarƙila tuhudasu lil aqawami a ƙaryatun bi kadari ma a hada su huzza ka mizana Mm.
inda shi Abdullahi dan fodo yake faɗa to na'am summa salla rak'ataini sannan bayan manzo Allah ya gama tawafin ya salla raka'a biyu raka'a ta tawafi summa kharaja ila safa sannan ya fito ya tafi wajen safa حدثنا أسبق عن ابن وهاب قال أخبرني عمرو عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي عائشة.
صلى الله عليه وسلم wato na- a- Aisha ta bani labari in ji Urwatu dan Zubairu dan yar Aisha eh, dan Sayyida Asma dan Sayyidina Abubakar Allah ya kare da amin gaba da Aisha ta faɗa min Allah ya kare da gare ta cewa farko abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fare da zuwansa Makka أنه yayi توضأ alwala ثم دافع sannan ya dawafi ثم لم تكن عمرة sannan wannan bai zama umra ba ثم حج أبو بكر وعمر sannan kuma wato sayyidina abubakar da sayyidina umar duk sun zo sun yi hajji رضي الله allah ya عنهما ƙara مثله yadda a gare su su ma ya zama farkon abin da suka yi da suka zo makka shi da suka yi dawafi مم.
sai da suka yi dawafi sannan suka tafi masauki ثم حجرت مع أبي, أبي الزبير sannan kuma ne hajji in ji shi urwatu tare da mahaifina shine zubairun al'awami نعم رضي الله عنه Allah ya ƙara yadda a gare shi فأول شيء بدأ به الطواف farkon abin da ya fara yi da zuwan sama ka dawafi
ثم رأيت المهاجرين kuma والأنصار a iyaka gani na in ji urwatun zubairu na ga muhajirai na ga mutan madina su يفعلونه ma haka suke aikatawa da sun zo makka farkon abin da suke yi su fara dawafi da ka'aba
وقد أخبرني أمي ya ce hakika mahaifiyata ita ce sayyida asma ta bani labarin أنها أهلت هي وأختها cewa ta yi harama da ita da yar uwarta Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallama da والزبير sayyidina Zubairu wa fulani da wa wane da fulani wane bi umratin.
sun yi harama da umra فلما مسحوا الركن حلوا yayin da suka gama dawafi sai suka yi tahalluli wato bayan sun yi sa'ayi sun yi aski sai suka yi tahalluli daga haramarsu نعم دسنا إبراهيم بن المنذر قال دسنا أبو الدورة أنس قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج أو kasance idan ya العمرة tawafi da Ka'aba ko hajji ya zo yi ko umra أول ما يقدم farkon zuwansa سعى ثلاثة yakan طواف yi da sauri da sauri a suru uku na farko ومشى أربعة rago guda hudun ko sai ya tafiya tafiya ta al'ada ثم سجد sannan سجدتين in ya gama ya raka'a raka'a biyu ثم يطوف بين الصفا والمروة sannan je ya sa yi tsakanin safa da marwa حدثنا ابراهيم بن المنذري قال حدثنا انس بن ايار عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama كان اذا طاف بالبيت ya kasance idan zai dawafi da Ka'aba الطواف الاول dawafin sa na farko يخب ثلاثة yana أدوات yin sau da sauri da sauri a suru uku na farko ويمشي amma أربعة na tafiya ta al'ada a rago guda hudun وأنه كان يسعى بدل المسيل cewa kuma a wajen sa'ayi in ya zo kwarin hanyar ruwa kwarin da da can hanyar ruwa ce da ke tsakanin safa da marwa to sai ya huce wajen da sauri da sauri إذا طاف بين الصفا lokacin da والمروة yake sa'ayi tsakanin safa da marwa
باب طواف النساء مع الرجال babu tawafin eh, ma- mata tare da maza Ah, cewa ba a cewa bara a ware wa mata wajen da za su yi dawafi daban A'a, ana ana kyale su suna dawafi tare da maza amma daga baya tun a zamanin magabata an samu wani da ya ce a ware wa mata inda za su ringa bi wajen dawafi da ya ji faɗin wato umaru na abi rabi'a da yake cewa wa habbazan layi yuzahimna na inda stilamil hajaril aswadi wai kai madalla matan da muke zuwa muke cuɗe ɗaniya da su idan za a sumanci hajar al'aswad ita ya to daga yau ka daina daga yau ka daina wannan cuɗe ɗaniyar da su balle haka faɗi irin wannan baitin naka wa habbazan layi zahimna na inda tilamil hajaril aswad to na'am
حدثنا وقال لي أمر بن علي na'am Buhari ya ce, Abrumna Ali ibn al-Bahar al-Bahil al-Basri ya faɗa min wanda wannan ababin mu'ararun ne da muzakara ya karɓa ba Na'am.
a karɓa bin karɓa hadisi ba shi yasa bai ruwaito shi da haddasani ba na'am shi haddathana abu yasa da za a asim ɗauka dai mutasili Mm.
ne amma lazi bi shayi azabi qala fakazi an anatin ka baril ma'azifi la tuskil ibni azmin al muhalifi yanda wato iraki yake faɗa a alfiyatul hadisi ko Mm.
tunda dai an san shi wannan abrumna ali al-bahili malamin buhari ne kuma ya dangana hadisin gare shi da sigar qalali shi yasa za a ɗauka ba hadisi da aka ruwaito ne da sigar an an نعم حدثنا أبو عاصم قال ابن جريج أخبرنا داوم إذا منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال lokacin da Ibn Abnu Hisham Na'am.
lokacin da Ibn Hisham wato ya hana mata yin dawafi tare da maza a wakaci daya قال shi a dawo sai ya ce كيف تمنعهن me zai sa ka ce zaka hana su وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال alhali ga matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi dawafi tare da maza ba cewa aka yi a ware musu wajen nasu dawafin daban ba قلت Ah, sai na ce da a dawo أباد الحجاب أو قبل a su matan da annabi suka da kace sun yi dawafi tare da maza sun yi wannan dawafin ne bayan an saukar da ayar da take nuna tsari wai za su haltu nuna mata matsalona min wara ihdamin Mhm.
ko ko kafin a saukar قال إي لا أمري yace kwarai kuwa na rantse da mamallakin raina لقد أدركته بعد الحجاب wallahi na riski bata suna dawafi da maza bayan an saukar da ayar tsarin
قلت nace da da'un كيف يخالطن الرجال ya to za a yi a ce a kyale su ringa cuɗanya da maza قال ya ce لم يكن يخالطن a'a ai matan a sannan ko da aka ce suna dawafi da maza ba shiga suke suna matsitsiniya da mazan ba eh dan ware iyaka inda za su ringa bi suke su ringa kauce inda yake akwai maza
كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من da sai الرجال da Aisha ta kasance idan za ta yi dawafi Allah ƙara da gare ta sai ta je wajen da yake ba wani namiji kusa da wajen ta yi dawafi a nan ta ɗan ja jikinta daga inda maza suke لا تخالطهم ba ta cuɗanya da su فقالت امرأة sai wata mace ta ce انطلقي نستسلم يا أم المؤمنين Aisha ki zo mu je ban ya uwar mu ne ki zo mu je mun sumbanci Hajarul Aswad قالت أنكي sai Aisha ta ce kauce ki bani waje وأبت sai ki zuwa ta je ta sumbanci Hajarul Aswad
فكنا يخرجن متنكرات بالليل mata sun kasance suna fita suna masu suturce jikinsu da daddare فيطفن مع ki الرجال dawafi tare da maza ولكنهن كن إذا دخلن البيت sai dai su mata sun kasance idan sun shiga cikin a- a- ka'aba أمنا sai su tsaya a ciki حتى يدخلن wato sai su tsaya tukun sai maza sun fito sannan su shiga iyaka su kaɗai
وأخرج za الرجال fito da mazaje daga cikin ka'aba in mata za su shiga وكنت آتي عائشة أنا وأبيد, الله وأبيد بن أمير ya ce nakan je wajen aisha wato shi a ɗawo shi ne mai faɗar wannan Na'am.
ni da ubaidun umairin وهي مجاورة في a جوف sannan كبير ita wato tan- eh, shi ubaidu shi ne alƙalin makka Eh, ubaidun umairin alƙalin makka ne wanda shi an haife shi tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana eh, wannan yana da rai Eh, amma dai bai tabbata cewa ya gan shi ba Eh, alhali ita aisha tana zaune na'am fi jawfi wahai sabiru.
mutawarat Eh, tana zama a tsaye akan dutsen sabiru qultu nace wa ma hu- wa ma hijabuha me yake kare ta a sannan qala yace hiya fi qubbatin tana cikin wata turkiyatin kubba irin wadda ake sakawa a kasar turkawa laha gisha'un tana da lullubi kubban nan wa ma bainana wa bainaha ghairu ba wani zalika abu da ya tsare tsakaninmu da aisha sai wannan rumfar tata wannan kubban nan tata wa ra'aytu alaiha dir'an muwarradan na ga silke wanda yake wato riga wadda take mai jaja mai na ga riga mai launi jaja jaja a jikin aisha
حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت zainab ta karɓo hadisin daga wajen mahaifiyarta ita ce sai da ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallama cewa uh, ummu salama ta ce شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي na kai ƙara ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ban- ban da lafiya jikina ba ƙarfi فقال sai manzo Allah ya ce دوفي من وراء الناس ki tsaya ki dawafi daga bayan mutane kake shiga cikin cikowar jama'a ki ringa bin mutane daga baya daga baya وأنت راكبة kina kan dabbake فطفت ummu salama ta ce sai ne dawafi ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الصبح a sannan sannan nake dawafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah asuba إلى جنب البيت daura da Ka'aba وهو يقرأ والدور وكتاب مسطور alhali yana karanta wa wa kitabin masdur
باب الكلام في الطواف wato kenan a ce a iya dawafi ana sallah kenan نعم Ah, malamai suka ce amma wannan tayi ko dai ya zama mansuhi ko kuma ya zama duban wasu dalilai daga baya aka ce abinda ake bukata wanda yake dawafi in an fara sallah ta farilla to ya tsaye da dawafin nasa yi sallah نعم in ya so in an gama sai ya ci gaba ya karasa dawafin nasa نعم in an gama sai ya ci gaba ya karasa dawafin nasa نعم yanzu ma galibi musamman kamar sallar asuba tun ma kafin a zo sallar suke hana masu dawafin ko askarawa galibi da masu hidimar ka'aba suna hana dawafin la'alla ko don tsoron turmutsi نعم Irin la'alla duban wata maslaha ce ta sa suke hana wa matun ma kafin a tada sallar ko نعم ana dab da an kusa tada sallar an yi kira galibi suka nemi masu dawafi da Allah su ajiye dawafin su bari sai an yi sallar نعم to
باب الكلام في الطواف babu cewa a iya magana ana cikin dawafi
حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرهم مم.
قال أخبرني سليمان الأحول Mm, أن داوسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما mm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama من رواه يطوف بالكعبة ya في wuce- إنسان ya wuce wani mutum alhali yana dawafi da Ka'aba ربط يده إلى إنسان بسير ya sa wani silili na fata ya ɗaure hannunsa zuwa hannun wani mutum أو بخيط ko da wani zare أو بشيء ko غير wani abu ne ذلك dai daban ya sa ya ɗaure فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده annabi yana ganin haka sai ya sa hannu ya tsinki ثم قال sannan ya ce خذ بيده ja hannunsa a maimakon ka ce za ka ɗaure shi haka kamar dabba ai gwamma ka riƙe hannunsa in tsoro kake kai ya ɓata ka riƙe hannunsa ma amma ba ka ɗaure shi ba
باب إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه babu idan mutum yana cikin dawafi ya ga wato talala ko wani abu da ba daidai ba a cikin dawafi yana cikin dawafi ya iya tsayawa ya tsinke دسنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأهول عن داويس عن ابن عباس رضي الله عنهما Mm.
أن النبي صلى Annabi الله عليه وسلم sallallahu رأى alaihi رجلا wasallama يطوف ya ga wani بالكعبة mutum yana dawafi da Ka'aba بزمام ah, da raga mata wani أو ko غيره waninsa فقدعه ya yanke wannan abin ya yace ka- ka ka ja hannunsa ba ka rike hannunsa ba
باب لا يطوف بالبيت عريان a babin cewa daga yau ba a yadda wani tsira- wanda yake tsirara ce zai dawafi da ka'aba ba
ولا يهج مشركون ba a yadda wanda ba musulmi bai ce zai je hajji
حدثنا يا ابن بكير قال حدثنا الليث قال يونس قال ابن شهاب حدثني همير بن عبد الرحمن ان ابا هريره اخبره ان ابا بكر بن الصديق رضي الله عنه بعثه Sai da في Abubakar الحجه التي ya امر aiki Aba Huraira Allah ya ƙara da a gare su Mm.
wato a cikin hajjin da manzon Allah ya naɗa sayyidina Ababakar ya zamo shine jagora alhazai Mm.
qabla hajjatul wada'i Qabla hajjatul Manzon Allah wada'i.
ya ya je hajjin sa da ya na ban kwana يوم النهر sayyidina Abubakar Allah ya ƙara da a gare shi ya aiki Aba Huraira ranar sallah في رهد tare da wasu jama'a يؤذن في الناس cewa su yi shela a cikin mutane الله يحج بعد العام مشركون cewa daga yau kada wani kafiri ya ce zai zo ya hajji ga Ka'aba ولا يطوف بالبيت عريان kada wani wanda yake tsirara ya ce zai dawafi da ka'aba
باب wannan babi ne إذا وقف بالطواف idan mai dawafi ya tsaya yana cikin dawafin shi kenan sai a ce dawafin nasa ya- ya ɓaci gaba ɗaya ko kuwa وقال أداء a tsawi ya ce في من يطوف a cikin wanda وتقام yake الصلاة dawafi aka yi kama sallah yana cikin dawafin أو تدفع عن مكانه ko ko aka ture shi daga inda yake إذا سلم idan ya sallama daga sallarsa يرجع إلى حيث قدع عليه zai koma ya karasa dawafinsa inda aka yanke masa a dawafin nasa bai ɓaci ba wannan shine abin da mafi yau malamai suke kai amma sun basiri ya ce a a sai ya fara tun farko أي. ويذكر نحوه عن Shi عبد Ima- wanda الرحمن imam malik da ya ce inda sallah ce ta farilla aka tsaya aka yi wannan ai ba a ɓata dawafi ba an am an ruwaito daga wato abdurrahmani نعم ويذكر نحوه عن ابن ko عمر an an ruwaito ka ba wannan daga sayyidina abdullahi ibn umara وعبد الرحمن بن da أبي Abdurrahman da بكر Abi رضي الله Siddiq, عنهم Allah ya kare da gare su آمين.
to da wata shi babu sannan nabi sallallahu alaihi wasallam da sun yi raka a kai نعم shi wannan tsafin da maza da mata ne mu kuma tsafin maza da mata ne mu kuma suke ne yanzu a ai abin da yake akwai in ana jin tsoron wata fitina kokari ake yi a raba a raba tsakani amma dai ko har yanzu ba a ware waje musamman wanda za a ce wannan shi ne na mata ba ko amma dai eh, in akwai tsoron wata fitina ai abin da yake akwai kenan shi abin da ibn shamin din gwamnan ya a sannan ta wani wajen a iya cewa ai da dalili akai na to Na kula bayan kafin eh.
kudoji ake yi.
da wa- a, raka ta da wafi ai to a wajen malikawa su akwai wakacin da suka ce za a yi ai za mu zo karatun yau a, za a faɗi raka ta da wafin da hukuncin ta akwai wasu hadisan da suke nuna koyaushe ma a yi raka ta da wafi amma akwai wasu dalilai da su malikawa suka duba to
بسم الله الرحمن الرحيم to bismillahir rahmanir rahim